إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن من حكمة الله تعالى ورحمته بخلقه أن جعل لهم الليل والنهار يخلف كل واحد منهما الآخر يتعاقبان لا يفتران إذا ذهب هذا جاء هذا وإذا جاء هذا ذهب ذاك كما قال تعالى وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وجعل الله تعالى هذا التعاقب آية من آياته فقال إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب والآيات التي في هذا التعاقب بين الليل والنهار أنه يدل على عظيم سلطان الله تعالى وكمال قدرته ورحمته للخلق وأنه الواحد الأحد فانظر يا رعاك الله إلى هذا التعاقب العجيب المنتظم إذا ذهب أحدهما خلفه الآخر وفي اختلافهما في الحرب والبرد والتوسط وفي الطول والقصر والتوسط وما ينشأ عن ذلك من الفصول التي بها انتظام مصالح بني آدم بها انتظام مصالح بني آدم وحيواناتهم وجميع ما على وجه الأرض من أشجار ونوابج كل ذلك بانتظام وتدبير وتسخير تنبهر له العقول وتعجز عن إدراكه من الرجال الفهول ما يدل ذلك على قدر على قدرة مصرفها وعلمه وحكمته ورحمته الواسعة ولطفه الشام ولطفه الشامل وتصريفه وتدبيره الذي تفرد به وعظمته وعظمة ملكه وسلطانه مما يوجب أن يؤله ويعبد ويفرد بالمحبة والتعظيم والخوف والرجاء وبذل الجهد في محابه ومراضيه ففي هذا النظام البديع الدقيق ما يدل على وحدانية الله تعالى فكل من الليل والنهار يجري كما أراد الله لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وقال تعالى ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير وقال تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار ومن الآيات في هذا التعاقب بين الليل والنهار أن العباد لا قوام لهم بدونهما فلو جعل الله الليل دائما على العباد سرمدا إلى يوم القيامة لأضر ذلك بهم ولسئمته النفوس وانحصرت منه كما أنه لو جعل النهار سرمدا إلى مستمرا إلى يوم القيامة لأضر ذلك بهم ولتعبت الأبدان وكلت من كثرة الحركات والأشغال فالعباد يحتاجون إلى شمس وضياء لطلب المعاش والمكاسب والترحال والحركات والأشغال ويحتاجون إلى الليل ليسكنوا فيه وينامون وتستريح أبدانهم وعيونهم ثم من فاته شيء بالليل استدركه بالنهار أو بالنهار استدركه بالليل قال تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ومن الآيات التي في هذا التعاقب بين الليل والنهار به يعرف العباد عدد السنين والحساب قال تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا فباختلاف الليل والنهار يعرف العباد عدد الأيام والجمع والشهور والأعوام ويعرف مضي الآجال المضروبة للديون والعبادات والمعاملات والإجارات وغير ذلك فإنه لو كان الزمان كله نسقا واحدا وأسلوبا متساويا لما عرف شيء من ذلك عباد الله إن من آيات الله تعالى في اختلاف الليل والنهار أن هذه الدنيا ستنتهي يوما وأن كل ما فيها سائر إلى الفناء كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فقد يأتي يوم يكور فيه الشمس فيذهب ضوءها إذا الشمس كورت ويقصف القمر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فالعاقل هو الذي يعتبر بتعاقب الليل والنهار ويعلم أنه أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضه فالليل والنهار لا بد أن يدنياه إلى البلا كما قال ابن دريد رحمه الله إن الجديدين إذا ما استوليا على جديد أدنياه للبلا ويقول أبو الدرداء رضي الله عنه ابن آدم طع الأرض بقدمك فإنها عن قليل تكون قبرك ابن آدم إنما أنت أيام فكلما ذهب يوم ذهب بعضك ابن آدم إنك لم تزل في هدم عمرك منذ يوم ولدتك أمك أخرجه البيهقي وكتب بعد السلف إلى أخي الله يا أخي يخيل لك أنك مقيم بل أنت, ذا أنت دائب السير يساق مع ذلك سوقا حسيسا الموت موجه إليه والدنيا تتوى من ورائك وما مضى من عمرك فليس بكار عليك يوم التغابن وقال بعض الحكماء كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره وشهره يهدم سنته وسنته تهدم عمره كيف يفرح من يقول عمره إلى أجله من يقوله عمره إلى أجله وتقوله حياته إلى موته فاتقوا الله عباد الله واعبدوه واشكروه واعلموا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه كان توابا الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بياك إقوام سجرمة أيها الأبر ما أشكي وانا جمعة من البركة تنا مغناني أكن إذنا cikin shudewar dare da yini ya ku uwa masu girma yana daga cikin hikimar Allah maɗaukakin sarki da rahmatsa ga wannan halitta ya sanya dare da yini suna bibiyar juna idan dare ya zo su yini ya tafi idan yini ya zo sai dare ya tafi haka suke mai juna a guraben juna ba tare da gajiyawa ba wannan yana cikin rahmar Allah da horewar Allah da jinkan Allah ga wannan halitta Allah yana faɗa wannan ni'ima a cikin alkur'ani yana cewa ubangiji ya hore muku dare ya hore muku rana da wata suna ma'ana bin juna wannan ya zo wannan ya tafi sannan kuma ya hore muku dare da yini Allah ya sanya wannan bibiyar juna da maye gurbin juna da suke yi aya ne daga cikin ayoyin Allah kamar yadda Allah ya faɗa yana cewa cikin saɓanin dare da yini da abinda Allah ya halitta a cikin sammai da ƙasa hakika akwai ayoyi ga mutanen da suke tsoron Allah maɗaukakin sarki a wani gurin Allah yake cikin halittar sama da ƙasa da sabawar dare da yini akwai ayoyi ga mutanen da suke da hankali ayoyin da suke cikin sabawar dare da yini zuwan zuwan dare da kuma tafiyar shi da zuwan yini yanzu muna cikin yini cikin haske zuwa an jima ana tafiya ana tafiya sai mu waye gani mu ga duhu ya mamaye ko ina daga nan za mu yi tafiya cikin duhu sai kuma zuwa wani lokaci wasu awoyi sai kuma mu ga duhun ya tafi haske ya zo to wannan akwai ayoyi masu girma a ciki daga cikin irin waɗannan ayoyi hakan yana nuna girman mulkin Allah da ikon Allah yana nuna cika ta kudura ta Allah madaukakin sarki sannan yana nuna jin kai na Allah ga wannan halitta kuma yana nuna Allah ɗaya ne bai da abokin tarayya ka duba ya kai ɗan uwa ka ga yadda suke mai gurbin juna cikin tsari da ban mamaki idan ɗaya ya tafi sai ɗaya ya zo cikin saba wasu kuma za ka ga ana samun zafi ana samun sanyi ana samun tsakatsakiya haka nan wajen tsawo wataran dare ya fi tsawo wataran yini ya fi tsawo wataran kuma zama daidai da daidai ko a samu tsakatsakiya da abin da ake samu na cikin wannan sabawar wannan tafiyar dare da yini sai a waye gare wata ran sai mu gamma a cikin sanyi wata ran kuma muna cikin zafi wata ran cikin damana wata ran kuma damana ta tafi domin me a cikin wannan tsari akwai maslaha ta mutane jikinka yana buƙatar dare kamar yadda yake buƙatar yini jikinka yana buƙatar rana hasken rana kamar yadda yake buƙatar haske na wata haka nan sauran duk abubuwan da suke bayan ƙasa to wannan tsari din da yake tafiya da hore wadda Allah ya yadda Allah ya tsara abu ne da duk hankali idan ya gani sai ya mauce sannan babu wani wanda zai iya riskar hakikanin irin abin da yake ciki na ikon Allah maɗaukakin sarki sai dai mutum ya san abin da ya sani kuma wannan yana nuna iko na Allah da yake jujjuya waɗannan al'amura da kuma yadda ilimin Allah yake da hikimar Allah maɗaukakin sarki da kuma yadda ya kaɗaita da jujjuya waɗannan al'amura da nuna girman mulkin Allah da ikon Allah abinda zai sa ka gane lallai Allah ya wajaba ya cancanta a bauta masa shi kaɗai ya wajaba a kaɗaita shi da soyayya da girmamawa ya zama shi ne abin tsoro kuma wajen shi ake da fata kuma ana ƙoƙari kuma ya wajaba a ba da ƙoƙari wajen samun yarda Allah da yadda Allah maɗaukakin sarki zai so bawa cikin wannan tsari mai ban mamaki na zuwan dare da yini akwai abin da ke nuna kaɗaitar Allah kamar yadda muka faɗa domin dare da yini ɗin duk suna tafiya ne kan wani ajali kan wani tsari la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar rana tana tafiya a gurinta wata yana tafiya a hanyarsa ɗaya baya zuwa ya je ya shiga hanyar ɗaya walan lailu sabiqun nahar haka nan dare ma ba zai riga yini ya kamata yanzu a ce yini ne a ce dare ya zo ko dare ne a ce yini ya zo wa kullum fi falakin yasbahu kowanne yana tafiya cikin falakinsa a wani gurin Allah ya ce ba ka gani annallaha yulijul layla fin nahar yana shigar da dare cikin yini wata ran sai ga yini ya bi tsawo daren ya zama gajere wa yulijul nahara fil layl wata ran kuma zai zama daren ya bi tsawo yinin ya zama gajere وسخر الشمس والقمر يقولي رانا دوتا الله يجي كل يجري إلى أجل مسمى kowanne yana tafiya zuwa wani ajali abin ambato akwai ranar da aikin su zai tsaya za a dakatar da shi da haka kuma Allah madaukakin sarki masani ne dangane da abin da kuke aikatawa a wani gurin Allah ya ce yukawwiru laila ala nahar Allah yana nade yana shigar da dare cikin yini wa yukawwiru nahara ala layl yana shigar da yini cikin dare sai ce wa sakhara ash-shamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma Allah ya hore rana da wata kowanne yana tafiya bisa wani ajali abin ambato ala huwa al-azizul ghaffar saurara hakika Allah shine mabuwayi shine kuma mai yawan gafara daga cikin ayoyi a cikin wannan sabawar dare da rana shine ta yadda bayi ba za su iya rayuwa ba sai da wannan tsarin da Allah zai sanya dare ya zama da'iman sarmadan ila yawmil qiyama ya zama dare ne har zuwa tashin alkiyama da bayi sun cutu da halitta ta cutu da sai an kosa an damu an shiga cikin damuwa kamar yadda da Allah zai sanya yini ya zama shi ne da'iman mustamirran ya zama yini yana nan sarmadan ba dare to da sai mutane sun gaji an gaji da kai kawo kuma bayi suna buƙatar haske don neman abinci muna buƙatar haske don neman abinci da neman abin da za a rayu da yin tafiya da kai komo kamar yadda kuma bayi suna buƙatar dare don su hutu a cikin daren don su bacci don cikin su ya huta sannan kuma wanda aikin dare ya wuce masa bai yi da daddare ba sai ya yi shi da rana wanda bai yi da rana ba sai ya yi da daddare da aka hikima ce babba da Allah ya saba lokutan domin kowanne idan aka bar shi shi kadai to da bayi za su kosa Allah ya ce kul ara'aytum kage ka gaya musu ka ce da su ara'aytum me za ku ce in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan idan Allah ya sanya muku dare ya zama da'iman ila yawmil qiyama zuwa tashin alqiyama man ilahun ghairu Allah yatikum bi waye yatikum bi ziya wani abin bauta ne wanda ba Allah ba da zai iya kawo muku haske in Allah ya kaddara dare ya kaddara dare ya zama yana nan zuwa tashin alqiyama akwai wani wanda yace zo da yini babu sai Allah ya ce afala tasma'un yanzu ba kwa ji a wani gurin Allah ya ce kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara me za ku ci me kuka gani idan Allah ya sanya yini wannan yini da muke cike zaman sarmadan ila yawmil qiyama man ilahun ghayru allahi yatikum bi laylin taskununa fi waye wani abin bauta wanda ba Allah ba da zai kawo muku dare da za ku huta a cikin shi abala tubsirun yanzu ba ku gani sai Allah ya ce wa min rahmatihi a can waccan aya Allah ya ya rubuta da afala tasma'un ba ku ji wannan kuma Allah ya rubuta da afala tubsirun domin kowanne ɗaya daga cikin ji da gani yana da alaƙa da ɗaya daga cikin zamanin nan da rana mutum yana amfani da idansa fiye da yadda zai amfani da jin shi domin idan ka in dai ba arbe yake ba cikin aiki yake da haka kana amfani da ido ne fiye da ji idan a cikin hasken rana ake idan dare kuma jinka ya fi amfani fiye da ganinka da haka abin da za ka ji ba lalle ka gan shi ba to shi yasa Allah ya rufe ayoyi da duk waɗannan dan ka gane hatta jinka da ganinka yana buƙatar dare da yini idan ba dare ba yini to jinka da ganinka ba za su yi maka amfani yadda ya kamata ba to sai Allah ya sanya dare da yini saboda mai dan su dace da halittar ka da Allah ya ma ta ji da gani da haka sai Allah ya ce daga cikin rahmar Allah ja'ala lakumul laila wan nahara ya sanya muku dare da yini ku duba Allah ya ce daga cikin rahmar shi ashe rahma ce ta Allah wayan gari kaga gari ya waye rahama ce ta Allah dare ne shiga dan me saboda daddare ne zaka huta da rana ne zaka nemo abinci shi sa Allah ce li taskunu fihi dan ku huta a cikin daren ku samu nutsuwa wali tabtahu min fadlihi kuma dan ku nema daga falala Allah a cikin yini din sai ce wala allakum tashkurun ko kwa gode wa Allah domin wannan ba karaman ni'ima bace daga cikin ayoyin da suke cikin wannan mai gurbi da dare da rana suke yi ta nan ne bayi suke iya lissafin shekaru da lissafi Allah ya ce waje annan laila wannan hara ayatai ne mun sanya dare da yini sun zama ayoyi guda biyu fa mahauna ayatan laili sai muka shafe ayat dare ta zama mai duhu waje anna ayatan nahari mubsiratan muka sanya aya ta yini wadda take ta gani ana gani a ciki dan me li tabtagu fadlan min rabbikum dan ku nemi falala daga ubangijinku sannan sai Allah ce wa li ta'lamu adada sinina wal hisab dan ku gane lissafin shekaru da lissafi da wannan sabawar dare da yini ne muke gane kwanaki yau rana kaza yau juma'a gobe asabar jibi lahadi sai da wannan sabawar dare da yini muke gane sati yau juma'a wa wani satin mai zuwa da wani satin mai zuwa muke gane watanni muna cikin wata kaza yau muna cikin watan kaza gobe kuma za mu shiga wata kaza muke gane shekaru duk da wannan saba dare da yini in babu wannan ba za mu iya wannan lissafin ba da wannan ne muke gane ajali da muke yi na mu'amala idan ka ba mutum bashi zai biya ka bayan wata guda za ka yi lissafi ne da sabawar dare da yini idan ma'ana ibada ce da aka ce kai azumi na kwana na wata guda za ka gane ne ta hanyar sabawar dare da yini da aka ce misali mutum ya yi kambara ta wata biyu zai gane ne ya wata biyu ta hanyar sabawar dare da yini haka nan mu'amala haka nan kodago duk al'amuran mu muna gane lissafi ne ta hanyar wannan sabawa din domin da zamani ya zama ɗaya ne kwallin kwal ya zama dare ne kurin ko yini ne kurin to da ba za mu gane waɗannan lissafi ba sai dai ya zama cikin wahala ko da tsanani da haka yana cikin ayar Allah a cikin wannan jujjuyawar dare da yini muna iya gane lissafi mu gane kwanaki daga cikin waɗannan ayoyi cikin sabawar dare da yini suna nuna mana cewa wannan rayuwar karewa za ta yi domin dan abin da yake tafiya to lalle zai isa inda zai je in dai ana tafiya a kwana a tashi sai an je inda za a je to kuma tafiya ake yau an waye gari gobe an sake yin wani dare an ƙara waye gari kisa Allah ce kullu man alaiha fan duk wanda yake kan wannan kasa zai kare wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram abin da zai saura shine zatin ubangiji ma abocin girma shine kadai zai dawwama dan haka akwai ranar da za a zo ita wannan rana da take hudowa ka samu haske za a wayi gari za a nade ta gaba daya hasken ta tafi idan shamsu kuwirat Allah ce idan aka nade rana shikenan aka rufe ta wani gurin Allah ya gaya mana wata za a kisfe shi wa khasafa al-qamar aka kisfe wata da haka kun ga duk ayyukan su ya kare to mai hankali yana kallon tafiyar dare da yini ne yana gane cewa shi kansa kwanaki ne duk lokacin da dare ya zo ya wuce wani bangaren shi ya wuce in yini ya wuce wani bangaren shi ya wuce dare da yini kuma ba abin da za su sa a wannan rayuwa a gaba ba sai sai sun kai shi zuwa ga tsufa indal jaridai ne idza mastawlaya ala jadidi sababbin nan guda biyu rana da wata da suke tafiya su dawo su tafi su dawo in suka ma'ana yi rinjaye suka dirfa ba abu ko mun samu takarsa wata nan sai ya koma ya zama tsoho da haka wannan juyawar dare da yini yana karantar da mu cewa tafiya muke yi tunda ku tafiya muke yi to labudda annasai dole za mu isa abu darda Allah ya kara masa yarda yana cewa ya kai dan adam ka taka kasa da kafarka amma ka sani nan da lokaci kaɗan za ta zama kabarinka haka nan kai dan adam ka sani kai kwanaki ne duk lokacin da yini ya tafi rana ɗaya ta tafi to wani sashen ka ya tafi haka nan ya kai dan adam ba za ku gushe ba kana ta cinye rayuwarka kana ta cinye rayuwarka tun daga ranar da mahaifiyarka ta haife ka kake cin rayuwarka tana ta tafiya har a zo ranar da za ta kare imam al-baihaqi ya fitar da wannan asar cikin littafin sa az-zuhul kabir haka nan wani daga cikin magabata ya rubuta wa dan uwan shi yace ya kai dan uwana ana nuna maka kamar a guri ɗaya kake a zaune haka kake gani kamar rayuwa guri ɗaya kake yace amma ba tafiya kake tun kuɗa ka ake tun kuɗawa mai tsanani mai gaggawa da haka mutuwa ta fuskanto ka duniya kuma tana nadewa ana nade ta bayanka kullum kana tafiya ana nade duniyar a bayanka yace abin da ya wuce na rayuwarka ba kuma zai dama ka ba shikenan ya riga ya wuce ba kai ba shi idan mutum bai yi aikin kwarai ba sai ya je ya gamu da kanshi a ranar da zai nadama wani mai hikima yana cewa ta yaya ma mutum zai farin ciki da duniya alhali kullum yinin shi yana rushe watannin shi in Allah ya rubuta za ka yi watanni dubu to duk kwana ɗaya yana rushe waɗannan watanni ne ta yaya za ka yi farin ciki da duniya alhali watanninka suna rushe shekarunka in Allah ya rubuta za ka yi shekara sittin saba'in tamanin ɗari to kullum kowane wata yana cinye wannan shekarun ne ta yaya za ka yi farin ciki da duniya alhali rayuwarka tana jan ka zuwa ga ajalinka rayuwarka tana jan ka zuwa ga mutuwarka da haka mai hankali kullum wannan dare da yini din abin da yake sa shi lissafi da tunani ina nake kuma ina na dusa yanzu ga shi gari ya yi kyawaye na tashi menene zan yi idan ka je ka kwanta da daddare to yau mene na yi salloli biyar kan lokaci na yi kaza na yi kaza menene mutum ya wanda yake ba daidai ba sai ya tuba ya istighfar ya koma zuwa ga Allah domin mai tafiya yake wata rana za a wayi gari babu kai kamar yadda ka zo ka tarar da suka tafi kai ma za ka zo ka tafi to dare da yini suna nuna maka wannan suna karantar da kai wannan ka zan mai tunani shi yasa za ka yi mamakin wanda zai ce bari ya zo ya murnar ya cika shekara kaza yo murnar me za ka yi alhali kai tafiya kake yi tafiya kake yi don haka yanzu abin da ya kamata kai ba murna ba abin da ya kamata kai shine kai wa kanka hisabi yanzu da na kai shekara kaza me nayi a baya kuma me zan yi a gaba sannan kuma in sani ba tafiya nake karewa nake ban taba ba ma'ana mai hankali zai mamakin wanda yake kullum yana ƙara raguwa ƙarfi yana ƙarewa gani yana raguwa ji yana raguwa lafiya tana raguwa shekaru suna tafiya kuma a ce shi kuma duk lokacin da wannan abin ta kuma zai zo ya tara mutane ya ta murna ya ta murna ai ba abin murna bane a'a abin yi wa kai hisabi ne manzo Allah ya yi madalla da wanda rayuwar shi ta yi tsawo aikin shi ya kyau madalla da wanda rayuwar shi ta yi tsawo aikin shi ya kyau amma wanda rayuwar ta yi tsawo aiki bai yi kyau ba to wannan abin tir da shi ne ubangiji Allah madaukakin sarki ya kare mu Allah ka sanya mu cikin bayinka masu yin izina da tafiyar dare da rana Allah ka sanya mu cikin bayinka da kake so ya Allah ka dora mu akan tabarki madaidaici a cikin wannan rayuwa Allah ka raya mu akan wannan addini na musulunci ka karbi rayuwar mu akan wannan addini na musulunci Allah ka tashe mu tare da annaba da siddiqai da shahidai da salihan bayi ya Allah ka gafarta mana zanubanmu ya Allah ka ji kan magabatan mu iyayen mu da ƴaƴan mu da malaman mu da matan mu da duk wanda suka riga mu gidan gaskiya ya Allah ka ba mu zama lafiya a wannan ƙasa ta mu mai albarka da dukkan ƙasashen musulmi gaba daya ya Allah ka ba mu zama lafiya a wannan ƙasa ta mu mai albarka da dukkan ƙasashen musulmi gaba daya ya ku yan uwa mai salati ga fiyayen halitta hakika Allah ya umarce mu da yi wa annabinsa salati ko manzon Allah ya kuɗaitar da mu akan yi mai salati yana cewa duk wanda ya mun salati dai Allah zai mai goma اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك